أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin litinin wanda yau yayi daidai da tara ga watan sha'aban hijira yau na da shekara 1445 daidai da goma sha tara ga watan biyu na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masail wanda muke gabatar da shi cikin wannan maktaba a dukkan yini da kuma lokaci irin wannan wallafar alhaji sa'ad bin umar bin sa'id futa tori jamhuriyar mali allah ta'ala ya masa rahama idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata allah ta'ala ya kawo mu ƙarshen muƙaddima ta wannan littafi cikin darussa guda goma sha biyar a yau insha allahu za mu tashi fasali na farko a littafi wannan kuma shine darasinmu na goma sha shida mali ce fasulun fit tahara a shafin littafi na 33 a irin wanda yake gona kira faslun fi tahara malai ce fasli zai magana game da tsarki at-taharatu minan nazafa wan nazaha lugha wastilahan malai cewa kalmar ɗahara din minan nazafa wan nazaha nazafa shine tsarkaka nazaha kuma shine tsarkakewa ko tantancewa wannan kamar ya istiqaqin kalmar aluga ne aluga ta larabci da an ce tahara tana nufin annazafa tsarki ko tsafta wasilahan abinda ake nufi da dahara istilahan izalatun najasati aw ma fi ma'anaha bil ma'i wa ma fi ma'anahu wa hiya wajiba kitaban wa sunnatan wa ijma'an maliki cewa dahara a istilahi na malaman fiqh suke cewa abin da ke nufi da dahara ne izalatun najasa gusar da najasa a gusar da ita aw ma fi ma'anaha ko abin da ke ɗaukan ma'ana ta najasa ɗin bilma'i a gusar da ita da ruwa wa ma fi ma'anahu da abin da ke ma'ana tattare da ruwa kamar mai larura an ba shi dama ya taimama da ƙasa ko to gaga shi mafi ma'anahu ne ke ana ganewa wannan ɗahara ɗin injimalan ko kuma an baka dama kai istijimari yin tsarki da dusi ko tsakuwa an baka dama ka yi da wannan ko da ƙasa duddai wahiyar wajiba ita wannan ɗahara ɗin a cikin musulunci wajibi ce mutum ya tsarkake jikinsa daga najasa wajibi ne ana ganewa ba mustahabi ba ne ba mandubi ba ne wajibi ne idan har mutum najasa ta fita daga jikinsa ko najasa ta taɓa shi ta taɓa tifansa ko najasa ta taɓa gunda zai yi sallah to wannan wajibi ne gusar da wannan najasa din matukar iya da ikon gusar da ita kuma ya san tunana ana ganewa shine wajiba kitaban wa sunna wa ijma'an a alqur'ani akwai bayani game da hara hakanan a a a sunna akwai magana ta wajibcin dahara hakanan a ijma'in malamai akwai magana na wajibcin dahara ana fahimta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah ta'ala yana son at-tawabin masu tuba ana ganewa duk wanda ya laifi ya tuba Allah iya son sa waje wata rahama daga rabasa daga Allah kamar laifin ka saba masa amma idan ka tuba kuma Allah iya son ka akwai wani ayar ma da Allah ke cewa an kai tuba taubatan nasuha to Allah zai iya mayar ma zunubin ya koma lada fa ulaika illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat wanda suka tuba suka gyara suka aiki na kwarai to Allah ta'ala ce irin waɗannan Allah iya juya mummunan ya koma mai kyau wa kana Allahu ghafurur rahima to Allah iya san masu tuba kuma sannan Allah iya san masu tsarkakewa Allah iya san masu tuba kuma Allah ta'ala iya san masu tsarkake kansu daga najasa an fahimci wannan suratul baqara aya mai namba ta 222 wa qal Allah ta'ala yake cewa wa thiyabaka fatahhir game da tufafinka ka tsarkake su suratul mudaththir aya mai namba ta 4 wa qala Allah ta'ala ya ci gaba da faɗi wa in kuntum junuban fatsaharu har in kun kasance da janaba ta tare da ku to ku tsarkaka ana gane ku akwai wata ka'ida ta malaman usul sun ce ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatun fil ma'ana kun ga an ce a dahara ko can yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin to amma na an ce fatsaharu da ta'un da ha'un duka an musu ta shadidi an gane ko amma a sauran kalmomin baya duka ɗa'un ɗin baya da shadidi an gano ma'anar an ce ƙari a ginin kalma to iya nuni kan ƙari wajen ma'anarta an gane ko an san dai ɗahara yi tsarkaka daga najasa to idan aka yi wa ɗa'un ta shadidi kamar wanda ya zo a wannan ayar faɗaharu ɗa'un ta shadidi ha'un ta shadidi kuma a sauran gurabe inda ya magana ake akan tsarki to ɗa'unin bashi da shadidi a gane ko? to sai suka ce Allah ya ce wa in kuntun junuban faɗaharu idan har janaba ta same ku to ku yi wanka ana gane ko? kalmar faɗaharu ba tsarki normally take nufi ba tana nufin a yi wanka domin kalmar akwai ƙari cikinta a kan yadda ake fassara ta game da tsarki ina ba ta fahimci wannan in Allah in janaba ta same ku Allah ya ce to ku tsarkaka wajen yin wanka irin na shari'a suratul ma'ida aya mai namba ta shida qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa miftahu salati at-tuhur mabudin da ake bude sallah da shi shine tsarki ana ganewa duk wanda yake so ya sa ɗan ba na sallarsa to ya fara inganta tsarkinsa kenan in tsarki bai inganta ba babu alwala idan babu alwala babu sallah idan babu sallah ba musulunci ana ganewa tsarki shine ɗan ba na ɗora kowace irin ibada ta zauna inda ya kamata ta zauna kuma tsarkin nan da yawa akwai matsaloli a kansu gaskiya akwai matsaloli kun ga rashin tsabtata daga fitsari ma kadai ma'aikin Allah ya ba da labari Allah iya azaba a kansa wataran ya wuce ta wa'ansu kaburruka a garin madina sai yake cewa yanzu haka haliyan waɗannan ana musu azaba ma'aikin Allah yake ba su habansa labari yake cewa dalilin da yasa ake musu azaba a idan ku ba wani babban abu bane ba wani abu ne mai girma a ganin idan sai yake cewa daidai dalilin da yasa ake masa hukuba a kabari baya tsarkaka daga fitsari ne idan yayi fitsari baya tsaftace jikinsa yake tashi har ya mutu bai tuba sai Allah ya kama yake mai hukuba dalilin wannan ɗaya kuma iya yawo da annamimanci yamshi bin namima ya dau zancan wannan na batanci ya kaiwa wannan ya dau wancan na batanci ya kaiwa wancan da suka mutu ba su tuba ba suna wannan yanayi sai Allah ta'ala ya ba manzansa labari ana musu azaba to kaga ashe wajibi ne in kana suka gujewa irin wannan kamu to ka san mayan da ake yin zarkin tukuna ya sa malamai Allah ya saka musu da alkhairi sun yi littafi ko rubuce-rubuce na adabu tsahara ko adabul khala yanda ake so ka tsinci kanka yayin biyan bukata da tsarkake kanka bayan biyan bukata da wace kafa ake shiga ban daki ya ake fada wani azkar ake in za a shiga da wace kafa ake tsuguna ya za ka yi wajen kwabe kayanka kafin ka tsuguna ina ya kamata ka fuskanta cikin ban daki wace kafa ya dokar da kai ya kamata ka dogara kanta in tsugunno za ka yi duk wannan shari'a ta yi bayani idan kai bayan gida tare kai fitsari ina za ka fara wankewa idan ka tashi ya za ka fito duk wannan an yi bayani duk wani iya ƙarƙashin ka iya tsarki tukunna iya ƙarƙashin iya tsarki da shari'a take neman kowane musulmi da wannan to lalle ilalla rashin iya tsarki ko rashin tsarki a shari'ance to iya nuna mutum cewa kwata-kwata bahi da ibada ma Allah baya karba inna Allah ta'ala tayyib la yakbalu illa tayyiba Allah ta'ala mai tsarki ne baya karbar kowane aiki sai mai tsarki an bayyana wannan to lalle ilalla ma'aiki yana cewa mai fitahu sala'at tuhur mabudin da ake bude ibada sallah da shine tsarki rawahu abu daud wa ahmad wa qala ya ci gaba da cewa la tuqbalu salatun bi ghairi duhurin Allah ta'ala bai karban sallar da aka yi ta babu tsarki rawahu muslim wa qala at-tuhuru shatrul iman ma'aiki yake cewa hi tsarki rabin imani ne shaɗuru kamar nisfu kenan shaɗurul iman at-tuhuru shaɗurul iman tsarki rabin imani ne ko wani yanki ne a cikin imani rawahu muslim muslim ne ya fito da wannan hadisi an fahimta wannan kun ga shimfiɗa yayi yayi shimfiɗa akan wannan fasali da ya bude faslun fi tahara fasali da yake magana game da tahara sai ka wannan shimfidar na ma'anar ɗahara ɗin aluga da istila sannan kuma kawo ayoyi da Allah ta'ala yake ba da doka da umarni wajen tsarki sannan ya biyo baya da waɗannan hadisai na imamu abu dawud da imamu ahmad da ainihin hadisin imamu muslim ana ganewa ko wannan shimfiɗa ya na buɗe babi ɗin sai ke cewa ƙala rahimahullah malan Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa a taharatu kisimani ita tsarki ta rabu kashi biyu ne ɗaharatul hadisi wa ɗaharatul khabas akwai ɗaharatul hadas wanda malamai suke cewa ƙaramin kari ko akwai kuma ɗaharatul khabasi babban kari ana ganewa sun ce ɗaharatul hadisi kamar abin da ya shafi fitsari bayan gida wannan gusar da su shine daharatul hadasi daharatul khabasi babban tsarki shine tsarki na janaba ko na haida ko na nifasi ga 'ya'ya mata ana fahimta to he raba tsarkin kala biyu akwai wannan akwai wannan wala yasihu aljami'u illa bilma duka wannan biyun da babban da karamin ba sa inganta dukan su sai da ruwa at-tahir al-mutahhir ruwan mai tsarki ko mai tsarkakewa an gane ko al-tahir ismul fa'il al-mutahhir ismul maf'ul ruwa ne mai tsarki karan kansa kuma zai iya tsarkake wani wa huwa allazi shi irin wannan ruwa in jimalan allazi lam yataghayyar launuhu shi wanda launin sa bai canja ba aw ta'amuhu ko dandanon sa aw urihuhu ko kanshin sa bima yufariquhu ghaliban da abin da zai bambanta shi da sauran ruwa a bayyane kazzait kamar mai man zaitun wasaman ko kitse waddasam ko romo kulluhu duka an gane ko walwazak alwazak shine ma ya ta'allaq bi aswafin nam kamar kitsan da ake samu jikin dabbobi duka wannan idan ya fada ruwa to zai iya canja masa launi launinsa zai iya canjawa daga yadda yake asalinsa walwasuki wa nahauhi ko dattihi ne wasak da abin da ya kama da wannan wala ba sa biturabi amma ce in dai ƙasa ce ƙasa normally ƙasa ta higa cikin ruwa to babu laifi ana ganewa ƙasa dai wannan ba ƙasa da ta ci kuɗi da datti ko najasa ba in ƙasa ta faɗa ruwa to wannan ba zai sa ruwa ya zama najasa ba walham'a walhama'i kai hama'i shine tabo wasabaka da kanwa an gane ko wal khazzi da jarkanwa wa nahauhi da abin da ya kama da wannan to duka wannan har in sun fada ma ruwa to za ka iya alwala da shi za ka iya wanka ba su da matsala mai dalili domin jinsin ruwan ne su waye asalin ruwan da muke amfani da da ƙasa yake fitowa da ƙasa yake fitowa kanwa ma ƙasa ce ake tono ta ana ganewa ita ma ƙasa ƙasa ce yasa ka ce wannan jinsi ne da ruwan yake ta'ammuli da shi yasa bahi da matsala amma abin da ba jinsin ƙasa bane ya fada ruwa to shi ne ke haifarwa da ruwa matsala a shari'a maliki shaw albayan yani anna tahara take sibani yi tsarki da shari'a take magana kansa to iya da bangarori guda biyu daharatul hadathi akwai dahara ta hadathi allati tahassulu bil wudu' wal ghusl wanda take da ta'alluki da ainihin alwala da kuma wanka wa bitayammumi da kuma taimama in wajaba in hakan ta wajaba wa wajada as-sabab kuma sababin hakan ya faru ita taimama ba a yin ta da sababi wani abu wanda suka ce shi ne ɗaya daga cikin sabuwar taimama sai ya faru sannan taimama take yi wa wa ɗaharatul kabasi ita kuma ɗahara ta kabas babba allati tahassulu bi izalatin najasati anil badani ta kumshi fidda najasa daga gangar jiki wasaubi da tufafi wal makani da gunda zaka yi ibada allati tamassuhu a'dha al musalli bil ma allati tamassuhu a'dha al musalli wanda shi wancan makan din shine wanda gabban mai sallah zai shafi go wanda za ka yi ruku'i ka yi sujada ka tsayu to shi ma wajibi ne idan har najasa ta bayyana sai an kawo da ita bilma'i da ruwa al-mutlaq shine ruwa sakakke shine dahir mutahhir kenan ma'a zikrul qudra tare da kuma ka san akwai najasar shine zikir din sannan qudra kuma kana da ikon kawar da najasa din ana ganewa abinda yasa malike kawo wannan yanzu ka yi sallah kaf ka gama sai da ka gama sallah sai ga tifanka akwai najasa sallah ka ta yi domin a lokacin da ka yi sallan ba ka san da ita najasar ba ballantana ka ɗau matakin ɗauki ta ki yasa ke ce ma'azzikirul ƙudura ma'azzikirul ƙudura matuƙar ka san da akwai ta sannan kuma kana da ikon ɗauki ta idan har ga najasa din amma baka da ikon daukewa baka da ikon dauke najasar ana ganewa ga najasar amma baka da ikon dauke ta nan ma zaka iya yin sallah da ita baka da matsala kamar marar lafiya da yake kwanci bashi da ikon tashi daga inda yake kwanci bashi kuma da wanda za su tsarkake mai jikinsa to an ce a wannan yanayin haka ya halatta yi sallarsa ana ganewa saboda ka ita najasa sai ta haɗu da sharaɗi guda biyu har in wannan sharaɗin guda biyu suka cika a kanta to ita ce take zama matsala ga mai ibada a zikiri sanin akwai najasar abu na biyu kuma ƙudura ikon gusar da najasar amma in wannan abun guda biyu ba su hau kan najasa ba to haka za ka dinga ibadarka kuma haka Allah zai karba ana fahimta ya sa ma'aiki da ƙarshe ma game da marasa lafiya sai yake cewa fasalli ima'an ma'ana mutum ya yi sallah iya mai iya mai kwatantawa a zuciyarsa kawai kaga ba maganar tsarki ko alwala ko fuskantar alƙibla ko wane ne duk wannan ya gagare ka baka da iko baka da ƙudura kira kuma wannan duk sun gina wannan ne akan ayin alƙur'ani la yukallifu lahu nafsan illa wusaha la yukallifu lahu nafsan illa ma'ataha wannan kuma iban buku manta ba mun yi shimfiɗa akan wannan lokacin za fara karatun nan muka ce a galabiya malaman fiqihun nan da wa'an suke zafafawa akan su a galabiyarsu to ayoyin qur'ani ne suke karantar da mu ba tare da san kawo nasin ba ko hadisan ma'aikin Allah ba tare da san kawo gundarin nasin ba kaga wannan kalmar ta ma'al zikr wal qudra daidai take da la yukallifu lahu nafsan illa wusaha ita ya ɗauko ya yi bayani amma bai kawo nasin ba amma sai ga wani suna ta blame ɗin malaman fiki ana ta accusing ɗinsu ba daidai ba ne sun sauƙaƙa abin ne sun jawo abin kusa da yadda za a fahimce shi ne ana fahimta ya sama daga cikin masu rubutun fiki akwai wanda ya rubuta samar addani ko samar addani kamar 'ya'yan bishiya na kusa da kai yini addani daga dana ne a gane ko abin da iya kusa da kai amma shauran manyan littafai wanda he malamai ko ɗaliban ilimi masu ƙwari to shine za a nutsa wajen bayanin luga da ingancin hadisi da sanadinsa amma wannan duk ya gama ma wannan aikin duka abin da ya kama kawai ya tattare ya kama shi a gashi a soye kawai shine ma'anar fiqh alfahamu kenan ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malai ce ma'al zikirul qutura matakar ka san akwai najasa din kuma kana da ikon gusar da ita din ana fahimta wal ma'ul mutlaq shi ruwan da aka ce da hi za ka yi tsarki da hi za ka yi wanka na shari'a da hi za ka yi alwala to shi ne ruwan shi ne bayanin da zai zo akan wannan kowa ya karkaɗe kunnansa ya ci ana ganewa in mun jin ko mu je mu kwatantawa iyalanmu ya za su domin ka'idar ku an fusa kuma ahalikum na ku tsare kanku da iyalanku shiga wuta wajen bin Allah da ibada ingantacciya ana ganewa alma'ul mutlaq ruwa sakekke da shari'a ta bada dama a yi amfani da shi wajen tsarki da alola da wanka huwa tahir almutahhir shine mai tsarki a karan kansa sannan ko mai tsarkake waninsa ana ganewa akwai ruwa mai tsarki amma ba zai tsarkake waninsa ba kaga bai halatta kai aikin ibada da shi ba ruwa mai tsarki wanda bai iya tsarkake waninsa kamar ruwan da wani abu na halal ya shiga cikinsa kamar ga ruwa za ka yi alwala sai koyi yarinya ta ebo gari ta zuba ma garin abinci ruwan najisa ne ba najisa ba ne ɗahir ne amma ba mu tsahir ba ne ba zai tsarkake ka ba domin launinsa ya canja ko ruwa za ka yi alwala ko sai mai ya zuba ciki man girki man ja ko man fari ana ganewa ruwan ya zama najisa bai zama ba saboda abin da ya zuba ruwan ba najisa bane amma zai yi alwala ba zai ba zai yi tsarki saboda me saboda launinsa ya canja in ɗanɗanonsa ko launinsa ko ƙanshinsa ya canja to ya tashi daga ruwan da zai tsarkake kake nan ana fahimta shine ma'ana at-tahir al-mutahhir ya zama to ruwan iya da tsarki karan kansa ba abin da jirkita shi in ya haɗa wannan sharɗin to shi ne kuma in kai fitsari ko kai bayan gida to zai tsarkake ka ana ganewa shi ne zai halatta kai alwala da ita kuma shi ne ya halatta kai wanka-wanka na shari'a da shi shi ne ma'ana a ɗahir al-mudahir ina fata fahimci wannan sai malik ya cewa kama ilbahari kamar ruwan kogi ruwan kogi ɗahir ne mutahir tun da ya jari a iya gudana ne duk ruwan da yake gudana shari'a ta bashi ta baka dama za ka iya alwala za ka iya wanka za ka iya tsarki da shi in dai ruwa ne mai gudana a kogi ba ruwa da yake a tsare ba baya gudana wani ruwa da yake tsare baya gudana idan wani abu ya fada ciki bayan da za a iya tafi a ciki zai zauna in mai riɗewa ne ya riɗe in mai kaza ne ya yi amma ruwan da yake tafiya ku je inda koguna suke za ga wani kogin ma mutum ya dauko kawai tun iya shi mutum ɗinsa har wannan guye cire wani guye cire sai dai ga wani fat na mutum ya zo muku ya wuce amma ruwan ya halatta kai ibada da shi domin gudana yake ko ya ɗauko sa ko shanu ya jawo su an sun mutu ma amma haka aka ce in sun wuce ruwan da zai biyo bayan su kai amfani da shi ana ganewa ko najasa haka ta dan adam idan har ka kada ta wuce ruwa mai gudana ne to duk wannan baya hana ai aikin ibada da shi sabanin ruwan da yake tsare a gudaya kamar ruwan falake da ba sa gudana ko ruwan rezabuwa haka budaddiya a jeji duk wannan bai halatta ai alwada da shi ba ana fahimtar wannan shine kama ilbahal wal uyun da kananan rijiyoyi ruwan da ke bulbulowa ƙasa kira an gane ko to shi ma wannan halal ne mai tsarki da kai alwala kai tsarki da shi wal abar da manya manyan rijiyoyi kuma wal matar da ruwan sama ina al matar was salj da raba an gane ko wal bard da kankara ma damat fi halatiha at tabi'a matakar suna nan a yanayin su na ɗabi'a ina aka ce ma kankara ba ta zobo ba ba ta coca cola ba kaga ta canje ne ta da ɗabi'a ke matakar faran kankara ne na ruwa ruwan kuma ba abin da aka zuba masa to idan ka ajiye ta ta narke wannan ruwan za ka yi alwala da shi za ka yi tsarki da shi za ka yi wanka da shi ana fahimta to wannan shi ne shi ne ma da ke cewa fi halatti haɗabi'a lam yi khalid bi shay'in ɗahirin galiban au bi shay'in najisin matkar wannan ruwa ko kankara ko ruwan kogi ko ruwan kaza matkar bai cakuɗa da wani abu ba ɗahir mai tsarki kamar abin da na bayani kamar siga gari fulawa gishiri mai na abinci kaga duk wannan halal ne ɗahir ne to idan ruwa bai cakuɗa da wannan ba ma sai ya kaucewa cakuɗa da wannan abu na biyu kuma au bi shay'i najisin ballantana ma kuma ya haɗu da wani abu na najasa kamar fitsari ko ruwan kwata ko jini ko abin da ya kama da wannan kaga wannan nihin min babi a walama a guje shi ina fata ana fahimta qala allah tabaaraka wa ta'ala allah ta'ala yake faɗi cikin alqur'ani wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijsa ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihi al-aqdam suratul anfal aya mai namba ta goma sha biyu Allah ta'ala ke cewa ina saukar muku da ruwa daga sama Allah shi yake da ikon sauko da ruwa daga sama ana ganewa Allah ya ce zahiraku bi domin Allah ya tsarkake ku da wannan ruwan idan kun yi najasa kuna buƙatan tsarki kuna buƙatan alwala kuna buƙatan wanka to Allah sai ya ce wannan ruwan nasa na sama Allah ya sanyo muku shi domin ku yi wannan da shi liyudhira kun bihi domin Allah ya tsarkake ku da wannan ruwan da ya sauko wa yuzhib ankum rijza shaytan domin Allah ta'ala da wannan ruwan da ya tafiyar muku da kazanta ta shedan wal yarbit ala qulubikum da wannan ruwan dai idan har kun yi ibada ta tsarki ta alwala kun samu imani sai Allah ya ƙara imani ya zauna a zukatanku duk dalilin ruwa ai imani baya ƙaruwa sai aikin ibada ya ƙaru ai imani iya ƙaruwa da aikin da'a ga Allah ko matukar baka da tsarki aikin ka na da'a ba inda zai ji shi to kaga ashe dalilin ruwa idan kai tsarki kai wanka kai alwala kai sallah imanin ka zai ƙaru kuma imanin Allah zai rike ma zuciyarka da shi duk dalilin me dalilin ruwa waliyar bida ala qulubikum Allah ya ce kuma yusabbita bihil aqdam idan imani ya zauna ko shine digadigan ku za zauna cikin addini duk abin da aka ci ma ba za ka yi ba za ka yi musu ba duk abin da aka faɗa ma ba za ka yi ganda da kasala ba ana fahimta kun ga dai ba inda dan adam ya fi so a duniya kamar jikinsa to sahabbai da yake sun fahimci wannan aya sun yi ta'ammali da ruwan sun yi ibadar imaninsu ya ƙarun zuciyarsu ta kafin an an ce ku fita jihadi guda suke kai in an ce ka fita jihadi ka san ɗayan biyu ne ko ka dawo ko ba ka dawo ba ko a kashe ka ko ku samu nasara ku dawo kuma an sha fita a gaban ka wa an so daga cikin abokan ka ma ba su dawo ɗin ba amma a gobe ma'aikaci ce a fita wala fita za a yi wuli sabbita bila gadan in yace kuma a ɗauko dukiya a taimaki addini su dai waɗancan ɗin da suke fita yakin su za su je su ɗauko duk abin da Allah ya hore musu kawo su aje masa ba mai ƙorafi ba mai cewa lamba musu abin da ake da kuɗin nan ba wallahi yan kuma tunne ya kamata a bincike su a ba ruwansu sai na abakar radiyallahu anhu an ce sau uku sau uku iya ɗauko duk abin da Allah ya hore masa iya kawo gaban manzala ya ajiye in manzo Allah ce ku taimaki addini da dukiya sai je gidansa kaf abin da yake nasa ne zai dauko ya bayar da ƙarshe ke manzo Allah ke ce Abubakar me kabarwa iyalanka kuma sai ce na bar musu alƙawarin Allah da alƙawarin kai Rasulullah domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurku in dai kun taimaki addinin Allah da kyakkyawan niyya Allah da taimake ku ta inda ko baka zato taimakon Allah yasa duk wanda yake da imani wallahi ya shiga gabanka bayan da zaka yi da shi in dai mutum ya fi ka imani ya fi ka kyakkyawar alaƙa da ubangiji ya riga shiga gabanka wanda yake da imanin gaske ba imani ɗan jabu ba wallahi iya da yaƙinin ko naira ɗari Allah ya hore masa a yau iya da yaƙinin in ya ba da ita Allah zai ba shi wata iya da wannan yakinin kawai amma duk mutumin da ba shi da imani ba shi da yakini zai sha wahala zai sha wahala abin da ya sa sahaban suke wannan abin yadda ka san ba mutane ba wallahi imani ne zo na zuciyarsu kawai sun yadda duk abin da Allah ya faɗa duk abin da manzon Allah ya faɗa ba ku kwanto a kansa ba shakka ba ku kwanto shi yasa gaba gadi suke yi ba sa shakka amma muku kwanto ya mana yawa shakka ta mana yawa ga hidi ana karanta mana ƙur'ani ana karanta mana hadisi ana fassara mana muna ji muna ganewa amma ta ɗabiƙin aikin ya gagare mu idan an karanta maganar wuta za mu ji duk mu tsorata amma rashin imani gobe sai a koma aikin wutan gobe idan an karanta mana aljanna muna kwaɗayinta amma a daidai gun an ɗan taɓa kaɗan gobe kuma amanta wannan duk halayyar mu kenan ku duba yadda ubangiji yake tsawa game da cin riba ko cin haƙƙin mutum ko cin mutuncin mutum ko zubda jinin mutum to ka duba abin da ke faru a gun musulmai kuma a yanzu wani ya buɗe fiƙa dole da kuɗin ƴan uwan zai kuɗi yanzu ana lokacin tsada da musibar tsadar kayan rayuwa to wani ya buɗe fiƙa a ƴan uwansa ɗin musulman masallatan a jikin zai tatsa abin da zai arziki abinda aka ce ka taimaki dan uwanka ka sanyaya masa ka tausasa masa ka sa mai farin ciki a zuciyarsa to amma yanzu mun canje wannan ka takura masa ka uzura masa wanda ma bai iya ashir bai za ashirki domin an kai mutane bango yayi yawa wanda baya zagi mai zai koyi zagi kuma in an ce da laifin gwamnati wallahi da laifin mutanen mu wallahi ba laifin gwamnati bane 100 bisa 100 wallahi akwai laifin mutanen mu akwai su suna nan sun sai kaya sun jibge shi wata da watanni kuma sun ɗauko shi da firahin tsadar yau za su siyar ya ce sai bola tinubu ya zo daga abuja ya hana ka za ka yi musuluncinka bai hana ka ba ina tausayi irin na addininka ina koyarwa irin na musuluncinka sai ka jira an aiko ma ɗan sanda ko soja sannan za ka yi a nan nan wata jiha ake faɗa mana cewa da aka ba da doka duk son da aka kulle kayan abinci a fito da shi da aka buɗe wata taska wani yake faɗa min akwai an samu taliya sama da katin miliyan biyar taliya kawai wallahi malam sama da katin miliyan biyar an ɓoye ta kuma karka yi mamaki tana dubu shida dubu bakwai aka saya kaji yan ta kai dubu goma sha gashi nan kuma har yanzu an kyawa fito da ita kuma dama abin da ya sa masana tattalin arziki suna cewa duk abin da ya yi karanci dole yi tsada da gangan suke riƙe abin da gangan ya a ce mutum ɗaya ne duk gombe state shine dila a kamfanin fulawa ko kamfanin siga ko kamfanin magi ko kamfanin wane ne shi kadai za a siyarwa in ka je kai ba za a siyar ma ba in baka cikin diloli kuma shi wannan dilan shi yake da alhakin duk lodin da yayi shi yake da alhakin ya kai shi inda ya ga dama kamfani zai iya bashi tirela 20 30 in ya ga dama sai je koye su bayan da za a yi shi kuma kai individual baka isa kaje kamfani ya sayar ma baka isa ba to in ba yahudanci ba ina ake irin wannan amma mutanen da musulman na maso suke wannan su ne diloli kamfani da su yake aiki kawai bai san ka ba bai sani ba su zai siyarwa su kuma zo su ɓoye kayan ke lokacin da su ga dama za su fito da shi yanzu kuma ya ce wani laifin gwamnati ne tsakaninmu ga Allah ya kamata mu gyara in za mu gyara saboda ka irin wannan iya jawo fishin Allah cikin al'umma iya nuna mutane ba tsoron Allah suke da gaske bakiyar za a yi ta maganar wuta maganar wuta maganar cuta Allah baya so amma dan uwan naka da kuke hada sahu da shi in ya samu dama hira cuce ka kuma a jikin abin da kake gumi kake samun 100 200 a yini to wanne yake kyashi ya raba gare ta haka suke mana mutum yayi burkilanci ya gaji ya wuni iya daukan kwanciyar akan sa bai 2000 ko 2500 to sai ya je ce fa nan yinin ma ba zai masa ba cefanen da zai ci abincin wala ba zai masa ba kuma duk da laifinmu gaba Allah ta laisa ga mana to lalle ilalla yi tsoron Allah iya faruwa idan zuciya ta gyaru idan zuciya ta gyaru to babu shakka za ta tabbatu akan duk abin da Allah ya ce ta ku duba fa sahabbai ba lokacin da Allah ya aiko da ayar haramcin shan giya fajitani buhu la'allakum tuflihun an cewa an sun ajiye giyarsu domin a lokacin ba haramun ba ne ayan tana sauka sahabbai suke cewa wallahi duk wani kwararo da da magudanar ruwa ta gari madina sai ga ana kwatso da giya tana fita domin sun ji doka daga Allah haramun ce kawai daga nan ba wanda ya ƙara kusantarta amma mu abu nawa ake ce mana haramun ga ƙur'ani ya faɗa mana ga manzon Allah ya faɗa mana amma mu toshe kunnen mu yi ko mu ce a lahira muna so mu zauna da wannan sabon abu dai anya zai yi kuwa anya sahabi ne ba ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da aya iya zaune a gun iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghablatin mu'ridun suratul qamar aya ta farko hisabi ya kusa ma'ana kiyama ta kusa wa mutane amma sun ɗimauta sun suna bijirewa suna kawar da kai suna kawar da kai game da addini suna ɗimuwa suna kawar da kai game da addini aya ta sauka iya nan manzala ya musu bayani to ya taho a hanyar gida sai ga wani sahabi dan uwansa iya dan tona danga inda zai sa yayin dibino dan kakkange gidansa haka yace kai me kake anan yace ina dan dangace gidana har kana da lokacin gyara dangarka bayan aya ta sauka kiyama ta kusa tsaya ina kaga lokacin gyara danga abin da ke faɗa masa kenan ina kaga lokacin gyara danga Allah ya ce kiyama ta kusa sahabi ne ke faɗa dan uwansa wannan to amma a yanzu ba qur'anin da ɗaya ne manzon ɗaya ne ba bambanci qur'anin ɗaya ne da wancan lokacin da wannan lokacin manzon Allah ɗaya ne yayi hadisi su ne dai a wancan kuma su ne dai a yanzu ba wani bambanci mai bambancin mu da su sun fi mu imani kawai sun fi sun fi mu yaqini da Allah kuma sun fi mu tsarkin zuciya shi yasa rayuwar ta zama abin sha'awa a banza Allah zai ce radiyallahu anhu Allah zai ce ya yarda da su a banza wannan zai yi Allah ne fa ya saukar da wahayi yace waɗannan mutanen Allah ya yarda da su domin tsarkin zuciyarsu domin kyakkyawan kudurinsu domin taimakon ƴan uwansu da junansu domin sauƙaƙawa rayuwarsu da al'umma sai Allah ya ce ya yadda da su abinda suke Allah ya yadda da shi kuma su ma sun yadda da Allah wallahi ba wani launin fata su bane ya jawo musu wallahi imani ne jawo musu imani da sallama wa Allah da sallama wa manzon Allah wallahi ya jawo musu wannan darajar ba komai bane ba ai a cikin nasu ma laraba akwai wanda suka bijirewa Allah kai kaga Allah yayi watsi da su irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab an gane ko duk ga sunan jajayen fata ne shawan ne kabilar manzon Allah ne amma da yake basu bi Allah ba Allah ya watsi da su kuma saboda ka wannan shine idan mutum ya fika gyaran zuciya wallahi ya shiga gaban ka za ka ga ba shi da komai hanyoyin samun su takaitattu ne amma bai kwanciyar hankali ya fi ka nutsuwa kuma domin shi ya tabbatar abin da Allah ya ce wallahi shine akwai wani daga cikin malamanmu a yanzu ma iya nan da rayu yake cewa duk lokacin da ya ga talauci ya fara kama ya barazana wallahi sai dinga daukan abin da yake da shi iya bayarwa ya ce wallahi tallahi iya da yakinin kafin a ji wani lokaci sai Allah ya linka mai abin da ya bayar ya riga ya sa wannan a ransa kuma ya yarda da Allah kai ma kai kam in kai kace za ka gwada Allah kuma sai ya gwada ka din Allah ba a gwada shi in an ce kaza to kai da kyakkyawan niyya da yakini kawai ka bar wa Allah ikonsa kawai shi kenan Allah ta'ala ya samu dace waliyar bida ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam suratul anfal aya mai namba ta 12 wa qal Allah ta'ala yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ta'ala yace mun saukar daga sama ruwa mai tsarki wanda zai tsarkake ku daga najasa wa qala alaihi salatu wassalam annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa kama ja fil hadisi kamar yadda zo cikin hadisi lamma lamma ba limma bane lamma su'ila an ma'il baha lokacin da aka tambaye shi game da ruwan kogi sai ma'aikin Allah ke cewa huwa duhuru ma'uhu shi ruwan kogi ruwansa mai tsarki ne wal hillu maitatahu ko mushen cikin kogi halal ne malik wal arba'a imam malik da sauran malamai guda hudu sun fito da hadisi yasa ba shiranta ma yanka kifi ba kifi da kama shi mai rai da kama shi mushe duk ɗaya ne a gane ko halal ne wasu masu ƙara da cewa halittun da suke rayuwa a ruwa inda ya halal ne ka ce a matsayin kan ɗan adam to ba sai an yanka su ba da mushinsu da beransu duk ɗaya ne waƙala ya ci gaba da cewa kulikal ma'u tsahorun shi ruwa allah ya halicce shi asalinsa mai tsarki ne layu na jisuhu shay'un ba abin da yake mai da ruwa najasa illa ma ghayyara ta'amuhu aw launuhu aw rihuhu sai abin da ya rinjaye wajen ɗanɗanonsa ko launinsa ko ƙanshinsa ibnu maja wa nasa'i wa abu dawo ana ganewa asalin ruwa mai tsarki ne in ya tashi daga mai tsarki ya koma najasa to babu shakka ɗayan uku ne faru ko launinsa ko ɗanɗanonsa ko ƙanshinsa ya canja wa ƙala aidan mali ci gaba da cewa alma'u tahurun shi ruwa asalinsa mai tsarki ne illa in tagayyara rihuhu sai dai in ƙanshinsa ya canja au ta'amuhu ko ɗanɗanansa au launuhu ko launinsa bi najasatin sanadiyar wata najasa ta haddusu fihi wanda ta fada cikinsa ko ta abku a cikinsa rawahul bayhaqi walau aslun sahihun hadisin iya da ingantaccen asali illa iza kana almughayyiru shay'a an yulazimuhu ghaliba sai male ce sai in abin da ya jirkita ruwan to dama ya lazimci ruwan ne a mafi rinjayen lokaci an gane ko ka sabaka kamar kanwa kanwa ita lazimci ruwa ai inda da kasu ke fitowa ita ba wal kazzi kazzi ne jar kanwa suke fassarawa ko da nau'i daga cikin kanwa wa turab da ƙasa wannan turba ya tamu ƙasa wannan walhama'i da tabo-tabo wa fi qarari ba da abinda kuma yake a asalin inda ruwan yake ko kare ko rijiya a ce an tone rijiya ruwan iya zuwa amma rijiya tana fito da wani abu to wannan abin da ruwan yake fitowa daga ji in dai daga ciki bulbulwa to ba najisa bane min jinsil ard matakar jinsin kasan ne da kasa abin yake bubbuga yake fitowa to wannan bashi da matsala game da ibada an bayyana nan kun ga akwai ruwan wanda ruwansu za ku ji kamar zartsi haka za ga haka ruwan yake zuwa daga ƙasa ba shi da matsala ba ruwan zuwa haka kamar gishiri ko kanwa kuma dama ruwansu haka yi to inda haka ruwan yake ba wani abu ne ya jirkita ya zama haka haka yake fitowa daga inda yake haka za a yi ibada da shi ba shi da wata matsala malik ya cewa almiyahu salasu a ƙasa shi ruwa kansa to iya da rabe-rabe har gida uku na ɗaya al-ma'ul mutlaq shi dai ruwa wanda za ibada da shi shine ma'ul mutlaq wa huwa ma lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu shine wanda bai jirkita wajen dandanan sa ba ko launin sa ko kanshin sa bi shay'in dahirin aw najis da wani abu mai tsarki bai jirkita shi ba kamar man girki ko gari ko fulawa ko suga ko gishiri shine shay'un dahir kenan an gane ko aw najisin ko kuma abu wanda yake najasa ne kamar fitsari ko bayan gida ko jini ko wani datti shine shay najas can kuma shay'in tahir an fahimta aw taghayyara bima fi qararihi ko kuma dade wasu agun kamar ruwan rezabuwa a kulle shi wata da watanni an takura shi bude bayan jin iska har ya sa gansa kuka ya fara wani yanayi to shi ma wannan ba zai ibada ba domin dade wasu ya sa ya canje yanayi kenan aw bi dulil mukusi ko daɗewarsa daga inda aka fito da shi yusta'malu fil adati wal ibadat shi wancan ruwa wanda yake mai tsarki ne mai tsarkakewa za a yi aiki da shi wajen ibada al'ada ibada shine kamar tsarki alwala wanka ada kuma kamar girki wanke wanke da sauransu wanki an fahimta ya halatta duk wannan ruwa a mutlaq ai wannan da shi wannan shine kason ruwa na farko wanda duk mai tsarki duk mai alwala duk mai wanka na shari'a da irin wannan ruwan shari'a ta bahi da mai ana ganewa mazanmu da matanmu ba wanda aka bambanci yasa ku kula ruwan da kuke alwala da shi kar ku bar yara suna jefa kwanan abinci a ciki ana fahimta akwai yiwuwar akwai maikon da zai zauna a cikin ruwa in yayi yawa kuma zai iya canja mai launi akwai yiwuwar in launin sai ya canja alwala ka ba za ta yi ba ana gane da kyau yasa ruwan alwala killace shi ake da gun yara ya zamto akwai wani gu da ake ajiye ruwan alwala wanda yaro karami bai iya zuwa ya lalata ruwa wannan duk wanda ya mai da ibada da mahimmanci aka yi kamata yi an gana gane ko ai duk a galibiyar mu ruwan shan ma dakunan me ko wani fiye wuta yake sha wani ruwan gora yake sha baka bari yaro ya zo ya lalata ba shi to kaga shi wancan ruwan da zaka ibada hidimin babu aula ka tsare shi min babu aula ka tsare shi daga dukkan abin da shari'a ta sa masa na mataki wajen kan launin sai canja kan daddanon sai canja kan iskar sa canja ruwa mai nau'i na biyu alma'u tahir ruwa wanda yake iya da tsarki amma ba za ka yi alwala ko wanka da shi ba ko ya tsarki kenan wa huwa ma tagayyara ahadu awsafihi at-thalasa shine wanda ɗaya daga cikin dangoginsa uku din nan kanshin sa ko dandanon sa ko launin sa ya jirkita amma bi shay'in dahiri da wani abu mai tsarki ana ganewa abin da ya jirkita ruwan ya canja launi ko ya canja dandano to abu ne mai tsarki halalle a shi na ga muku misali da zuwa kamar su siga ko fulawa ko gari ko gishiri ko abin da ya kama da wannan ya zama to sun zuba cikin ruwa asalin su mubahun ne halal ne ba ba na yasa bane amma kuma sun shiga ruwa sun canja masa launi ko sun canja masa ɗanɗano ko sun canja masa ƙanshi sanadiyar waɗannan abubuwan sun shiga ciki yufariquhu galiban idan abin ya shiga iya sa ya bambanta da ruwan a galabiya in ka ɗanɗana za ka ji ɗanɗanan abin ya fito a harshenka ko za ka ga idonka ya nuna ma launin ya canja ko za ka ji iya wani tashin iska ba irin da ruwa ba shi ne ya fari ko galiban ka zaid kamar mai man zaitun wallaban ko nono wasaman ko kitse wa gairiha da waɗansun waɗannan to yusta amalu fil adati faqat irin wannan ruwa inda aka yadda kai aiki da sai bangaren girki ko wanke wanke ko wani abu shine adat din amma dunal ibadat ba za ka yi ibada da shi ba ba za ka yi tsarki ba ba za ka yi alwala ba haka nan ba za ka yi wanka na shari'a da shi ba ana fahimta amma za ka iya dafa girkin kai ɗumamanka ka dafa abincin ka duk da shi za ka ci za ka yi ba wanda yana ka wannan amma aikin ibada ba za ka yi da shi domin ya canja daga irin tsarin da shirya ta sanya shaka alma annajas ruwa mai kaso kashi na uku shine ruwan da yake totally najasa ne dama wanda wani abu daga cikin abin da yake najasa ne ya fada ruwa wa huwa ma tagayyara ada awsabi salasa shi ne wanda ɗaya daga cikin ɓangarorin ruwan nan guda uku ya canja amma mai canja ruwan bishe'in na jasin da wani abu na najasa ne ya sa ruwan ya canja ƙunga bambancinsu na biyu shi na biyu abin da ya jirkita ruwan abu ne halal wannan ko mai nan ba na uku abin da ya jirkita ruwan abu ne najasa kalbauli kamar fitsari wal ko wata ƙazanta wal khamr ko giya wa gairiha da waɗansu waɗannan idan ruwa ɗaya da ugar uku nan ko wanda suke da yanayi irin na waɗannan abubuwan guda uku duk najasa ne ko duk haramun ne idan har sun faɗa ruwa to la yusta'malu fi shay'in min al-ibadati wala fi shay'in min al-adat da aikin ibada dama ba zai yi ba haka nan aikin al'ada ta yau da goma ba zai yi ba ba za ka ɗauko ruwan da giya ta zo baka ce za ka dafa shayi da shi ba zai yi ba ba za ka ɗauko ruwan da fitsari ya zo baka ce za ka dafa abinci da shi ba zai yi ba ko wata ƙazanta wannan dama ruwa in ya kai wannan matsayin hidai a zaba da shi kawai ana fahimta to wannan shine bambance bambance ruwa guda uku na farko shine ma'ul mudlaq at-tahir al-mutahhir shi yake buƙatar duk mai ibada ya neme shi ibada da shi an dai fahimce shi na biyu shine ma'un tahir amma ghairu mutahhir ruwa mai tsarki karan kansa amma bai iya tsarkake waninsa shine wanda wani abu na halal ya sa ruwan ya canje yanayi wannan ya halatta ka dafa abinci ka dafa shayi ka yi waye duka da kayanka sai ruwa mai namba da uku shine wanda totally ba aikin ibada ba aikin yau da goben gida da shi kenan shine ruwan da wani abu nan najasa ya fada masa kamar fitsari ko jini ko kazanta ko giya ko wani abu makamantan wannan idan har ya fada ma wa ruwa to wannan ruwan ba kai ba hihi zuba ruwa kai ba abin da zai faru ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malai ya kawo aqsamul miyahi ko al miyahu salasu aqsamin kamar yanda ya kawo cikin nan wa qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa faslun idza ta'ayyinatin najasatu ghusila mahalluha fa inista fa instabasat ghusila thawbu kullu fasali zai magana ijmalan iza ta'ayyanatin najasatu idan har najasa ta ayyana ma'ana ta bayyana kenan ana ganewa najasa ta taba tufarka amma kaga gun shine iza ta ayyanatin najasatu ko gun da zaka yi ibada ga najasa amma kaga gun da ta fada idan a tufafinka ne kaga gun da najasa ta taba to me shari'a ta ce ma wasila mahalluha gun da najasa ta taba to sai ka wanke gun kawai shikenan ana fahimta najasa ta taba ka amma Allah ya sa kaga gunda ta taba din to she shari'a ta ce iya abin da aka bukace ka gunda ta taba ka wanke iyago ana ganewa amma idan najasa ta fantsamu ba shine inistabasat ta fantsamu a jikinka ta taba nan ta taba nan ta taba nan ta taba nan baka iyakance gunda ta taba ba to she shari'a ta ce wasila asobu kulluhu to sai ka wanke tufar gaba ɗayansa kawai shi kenan an bayyana janna sai malik ya ce albayani ya'ani annal najasa idza urifa ainuha idan kaga gunda ta taba din fi badinin aw saubin a tufarka ko gangar jikinka aw makanin almusalli ko gunda zaka yi sallah to wusilat wa uzilat sai ka wanke ka gusar da najasa iya gunda ta taba ka gani eh ka fahimta eh to gusar da shi kawai wa illam tu'raf an-najasa bi'ainiha idan baka gane gunda najasar ta taba ba aw muhalluha ko gunda ta sauka fi saubi a tufar to gusila kulluhu sai ka wanke tufar gaba da shi kenan qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi suratul mudaththir Allah yake faɗa cikin suratul mudaththir wasiyabaka fatahir gaba da tufafinka ka tsarkake su inji Allah wal hadisi qawla binti yasarin hadisin qawla binti yasarin Allah ya kare da ita kala take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah laysa li illa sawbun wahid ba da ta tufa sai tufa kwara daya kai sahabbai sahabbai sun sha wahala rayuwa mal ba ta da tufa sai kwaya ɗaya take da ita kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta da tufa sai kwaya ɗaya take faɗa wa manzon Allah wa wa ana uhidu fihi kuma idan haida ta zo min a wannan tufafin dai zo ne a jikina dai ba ni da yadda zai yi ƙala laha sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ke cewa da ita faiza ɗohirti faiza ɗahurti fagsili maudu iddam sun musallifi idan kin samu tsarki jinin ya daina zuwa to ki wanke gunda jinin ya taba inda har kin ga wani guda jinin ya taba a tufarki to ki wanke iyagun sanan ki sallah da kayan an bayyana wannan rawahu ahmad wa abu daud wadisu jabir hadisi jabir bin samara jabir bin samara yake cewa kala sami'tu rajulan naji wani mutumi yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yake tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa da shi usalli fi sawbi alladhi ati fihi ahli yanzu manzon Allah zan iya yin sallah da tufan da na zai kiwa iyali na da su kala alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah ke cewa na'am eh za ka iya yi in illa an tara fihi shay'an sai dai in kaga wani abu a tufar kamar mani ya sauka a ciki ka ganshi to fatagsilahu eh ka wanke iyagun shi kenan to ka duba shi ma wannan ai babun ce ta sa hakan ai amma yanzu har kayan bacci gari ko wadata ta zo sabai sun sha wahalar duniya sun tafi san bar muku duniya ga tana an fahimta ko mu Allah ya sauƙaƙa mana rayuwar amma ko mun kima bi Allah so kuma da tsananin suka bi Allah ko Allah ya samu dace ina ganin wannan shine ƙarshen gun da zamu tsaya insha Allah wannan hadisi kuma Imam Ahmad da Imam Ibn Majah sun fito da shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata wani addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya wannan rayuwa ta mu Allah ya sa mata albarka abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa wannan rayuwa da muke cikin ta Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana tallafi da sauki daga gare shi Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka taimake mu Allah ka mana jagora Allah ta'ala ka ji kan mahaifan mu Allah ka shirya da mu da zuriyar mu Allah duk mai taimakon addini Allah ka taimake shi duk inda yake masu kama na zagon ƙasa a addininmu da mu'amalarmu Allah kai mana maganin su Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu gida asibiti ka ba su lafiya Allah mu kuma ƙara mana lafiya da imani Allah muna roƙonka ka samu cika da imani ka karbi ibadojinmu masu taimakawa addini duk inda suke Allah ka tallafa musu yan midiyar muna ƙara yi musu addu'a Allah ya taimake su ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ƙara musu albarka a rayuwa da dukkan masu tallafawa addini Allah ya sa mu lafiya mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh